بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب النداء في السفر وعلى غير وضوء
باب النداء في السفر وعلى غير وضوء wato wannan babi yana magana dangane da halaccin yin kiran sallah a halin bulaguro wa ala ghairi wudu'in da kuma kiran sallah ba tare da alwalla ba نعم wato lada ne ya yi kiran sallah ba ya da alwalla Mm, حدثني يحيى عن مالك بن نافع mm, أن عبد الله بن عمر mm, أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح mm, فقال ألا صلوا في الرحال mm, ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال نعم حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتر da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi maula Abdullahi bin Umar, anna Abdullahi bana Umara, haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa Umar ɗan Khattab. أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح wato ya sanar da cewa lokacin sallah ya yi shine ya yi kiran sallah a cikin wani dare wanda daren ya kunshi abubuwa guda biyu daren ya kunshi sanyi ana hunturun sanyi a cikin wannan dare sannan kuma ana iska iska tana kadawa wato ya yi kiran sallah a cikin wannan dare faƙala wato yana cikin kiran sallah da ya zo hayya alal salah hayya alal falah sai ya ce ala sallu fil rihal ala jama'a ku saurara ku ji sallu fil rihal kowa daga cikinku wato ya yi sallah a mazaunin shi kowa ya yi sallah a masaukin shi sun maƙala sannan kuma abdullahi ɗan umar ya ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama kana ya amurul mu'azzina haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana umartar ladani ya kasance yana umartar ladanin shi idza kanat lailatun baridatun idan ya zamanto an samu dare dare wanda take mai hunturun sanyi zatu matsarin kuma ya haɗu da ruwan sama wato ga sanyi ga ruwa to ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana umartar ladanin shi ya ƙulu wannan ladanin ya ce ala sallufin rihal wato ku saurara ku ji ku yi sallah a masaukinku wato kowa daga cikinku ya yi sallah a gurin da yake wannan malamai suka ce ya ce ala sallufin rihal saboda wato a lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cikin bulaguro ne wanda yake nuni akan cewa ashe idan mutum yana cikin bulaguro ba laifi zai iya kiran sallah matukar yana tare da jama'a na'am وحدثني عن مالك عن نافع mm, أن عبد الله بن عمر كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح mm, فإنه كان ينادي فيها mm, ويقيم وكان يقول إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi' maula abdullahi bin umar anna abdullahi bin umara haƙiƙa abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa kana la yazidu alal iqamati fi safari illa fi subhi wato ya kasance idan yayi bulaguro lokacin sallah ta farilla yayi baya yin ƙari face dai kawai ta da iƙama kaɗai yake yi wato baya kiran sallah illa fi subhi face dai a cikin sallar asubahi fa innahu kana yunadi fiha haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya kasance yana shela yana sanar da mutane cewa lokacin sallar asubahi yayi a cikin sallar asubahi wa yuqimu kuma yana tada iƙama a sallar asubahi na'am wato ita yana ƙara mata kiran sallah na'am, wa kana ya ƙulu abdullahi dan umar ya kasance yana cewa na'am.
innamal azanu lil imami alladhi yajtami'u an-nasu ilayhi sani dai kadai wato an shar'anta kiran sallah ne ga limamin da mutane suke tattaruwa zuwa gare shi Na'am.
ya yi musu sallah na'am amma idan ya zamanto mutum yana cikin bulaguro wanda zai yi kasaru ne ba laifi zai iya yin sallar shi ba tare da ya yi kiran sallah ba نعم وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال له إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت وإن شئت فأقم ولا تؤذن قال يحيى سمعت مالكا يقول لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya haya ya jiyo daga al'imamu malik an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa anna abahu qala lahu haƙiƙa mahaifinsa urwa ibn zubair ya ce da hisham idza kunta fi safarin idan dai ka kasance a cikin halin bulaguro to fa in shi'ita an tu'azzina wa tuqima fa'alta idan kana so ka yi kiran sallah ka tada iƙama to ka yi wato idan kana cikin bulaguro lokacin sallah ta farilla ya yi idan kana so ka yi kiran sallah bayan ka yi kiran sallah ka tada iƙama to ka aikata إن كان واحد eh wa in kunta wahdaka ما شاء الله an gane ku wa in shi'ita fa aqim wa la tu'azzin idan kuma kana so ka tada iƙama ka yi sallah ta farilla kada ka yi kiran sallah نعم wato shi urwa ibn zubair yana ganin cewa jawazul amrain نعم wato ya halitta kiran sallar ya halitta kuma rashin yin kiran sallar نعم shi yana ganin kuma fi kulli salatin minas salawat wato urwa shi yana daga cikin tabi'ai yana daga cikin ɗalibai na na aisha allah ta'ala ya ƙara yadda da ita kuma yana daga cikin 'ya'yanta نعم التسوى Na'am. A'a yo ai ita dama asubahi Abdullahi dan Umar shi yana kiran sallah a ita. A sauran ne baya kiran sallah.
نعم Qala Yahya al-Imam Yahya yace Sami'tu Malikan yaqulu naji al-Imam Malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama yana cewa la ba'sa an yu'adhdhina ar-rajulu wa huwa rakibun wato babu laifi mutum ya yi kiran sallah alhali yana haya a saman abin hawa نعم yana saman jakinsa lokacin sallah ya yi ba laifi ya kwantsama kiran sallah نعم yana saman doki ne yana saman shara cikin shi ce yana saman mota ne ba laifi zai yi kiran sallah نعم na'am نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب na'am أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك mm, فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال na'am wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an yahya bin sa'idin shi kuma ya jiyo daga malaminsa yahya dan sa'id an sa'id ibn al-musayyab shi kuma ya jiyo daga sa'id dan musayyab annahu kana yaqul haqiqa sa'id ibn al-musayyab ya kasance yana cewa man salla bi ardi falatin dukkan wanda yayi sallah a bungurumin jeji نعم dukkan wanda zai yi sallah a bungurumin jeji نعم to salla an yaminihi malakun wa an shimalihi malakun wato mala'ikai guda biyu za su yi sallah tare da shi wanda za su kula da shi za su kare shi daga waɗanda za su kawo shi hari wato mala'ika ɗaya zai tsaya a damar shi ɗaya kuma ya tsaya a hagun ɗinsa fa'iza azzana wa aqama salata idan ya yi kiran sallah kafin ya fara sallar bayan ya gama kuma ya tada iƙamar sallah ya shiga sallah au aqama ko kuma ya tada iƙamar sallah ba tare da ya yi kiran sallah ba salla wara'ahu min almala'ikati amsalul jibal wato salla amsalul jibal wato kwatamkacin manya-manyan duwatsu za su yi sallah wa ra'ahu a bayansa minal mala'ikati daga cikin mala'ikai na Ubangiji.
na'am Wato daga cikin mala'ikai, manya-manyan mala'ikai za su yi sallah a matsayin mamu a bayan shi wannan mutumin da ya kiran sallah ya tada ikama a cikin daji. Na'am.
na'am babu qadari sahuri minan nida'i Qadari suhur.
qadari suhuri minan nida'i na'am Na'am.
حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل Mm.
فكلوا واشربوا حتى ينادي يا ابن أم مكتوم Babu qadari suhur minan nida'i. wannan babi yana magana dangane da gwalgwadon daina cin abinci kafin a yi kiran sallah Mm.
wato bayan mai nufin yin sal- mai nufin yin azumi wato lokacin da zai dakatar da cin abinci kafin kiran sallah Mm.
Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Dinar, shi kuma ya jiyo daga Abdullahi ɗan Umar, ya ce, Haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Inna Bilalan yunadi Bilailin, haƙiƙa Bilalu bin Rabah, wato yana kiran sallah ta asubahi da sauran dare, Mm.
wato yana kiran sallah kafin alfijir na gaskiya ya keto نعم don haka waɗanda suke da niyyar za su yi azumi fakulu washrabu wato ku ci gaba da cin abincinku ku ci gaba da shan abin shanku hatta yunadi yabnu ummi maktumin wato har dai ku ji kiran sallah ta abdullahi dan ummi maktum Mm.
wato har sai abdullahi dan ummi maktum ya yi kiran sallah sannan kuma sai ku daina cin abinci Mm.
ku daina shan abin sha na'am
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي يا ابن حتى ينادي يا ابن أم مكتوم Mm, قال وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى mm, لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت Na'am. Wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an ibn Shahabin shi kuma ya jiyo daga Muhammadu ibn Muslim ibn Shahabin Zuhri, wato Muhammadu ibn Muslim ibn Ubaidillahi ibn Shahab az-Zuhri. An Salim ibn Abdullahi shi kuma ya jiyo daga Salim ɗan Abdullahi, anna Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qal. haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, نعم Inna bilalan yunadi bilailin, نعم haƙiƙa bilalu yana kiran sallar asubahi da sauran dare, don haka fakulu washi rabu ku ci gaba da cin abincinku, ku ci gaba da shan abin shan ku ku waɗanda suke nufin za su yi azumi, hatta yunadi ya bunu ummi maktumin, har dai Abdullahi ɗan ummi maktumin, wato ya yi kiran sallah.
نعم
Ƙala, Abdullahi ɗan Umar ya ce, Wa kana bin ummi maktumin rajulan a'ama, wato Abdullahi ɗan ummi maktum ya kasance mutum ne wanda yake makaho, la yunadi baya tashi ya tafi ya yi kiran sallah hatta yuqala lahu asbahta asbahta har sai an ce da shi wato abdullahi asuba ta yi asubahi ta yi wato alfijir ya keto alfijir ya keto نعم na'am باب افتتاح الصلاة Mm.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه هذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا Mm.
وقال سمع الله لمن حمده Mm.
ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في سجود babu iftitahi salah wato wannan babi yana magana dangane da abun da ya zo shi daga wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu da kuma sahabban shi na abin da ake buɗewa sallah da shi نعم wato abin da ake shiga sallah farkon abin da ake shiga sallah da shi da kuma bayanin abubuwan da ake aikatawa a cikin sallah Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jiyo daga Ibn Shihab, shi kuma ya jiyo daga Salim ɗan Abdullahi, shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa Abdullahi ɗan Umar. Abdullahi ɗan Umar ya ce, Haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam, kana izafta ta salata, ya kasance idan dai zai buɗe sallah, idan zai shiga sallah, to rafa'a yadaihi hazuwa mankibaihi yana ɗaga hannayen shi guda biyu dabura da kahudin shi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahu ma kadhalika wato bayan ya gama karatun Fatiha da karatun sura ya tafi yayi ruku'u to idan ya dago kanshi daga ruku'u yana ɗaga hannayen shi hal ya zamanto sun yi dabura da kahudin shi أيضا حلوا دي وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد سمع أيكي صلى الله عليه وسلم واتو يفدية سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود ما أيكي صلى الله عليه وسلم ya kasance baya aikata haka wato baya daga hannayen shi guda biyu a cikin sujada wato idan ya tafi ya yi sujada idan ya ɗago zai zauna tsakankanin sujadu guda biyu baya ɗaga hannayen shi hakanan idan zai koma sujada baya ɗaga hannayen shi na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله صلاته حتى لقي الله نعم وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جيو دقى الإمام مالك an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga Muhammad ibn Muslim ana Ali ibn Husayn ibn Ali ibn Abi Talib shi kuma ya jiyo daga Ali dan Husayn dan Ali dan Abi Talib annahu qal haqiqa Ali ibn Husayn yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a ya kasance yana yin kabbara yana cewa Allahu akbar ko da yaushe zai sunkuya ya tafi ruku'u ko ya sunkuya ya tafi sujada wa rafa'a da kuma lokacin da zai dago daga ruku'u ko lokacin da zai dago daga sujada a wato lokacin da zai dago daga sujada saboda idan mutum zai dago daga ruku'u zai ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu ne falam tazal tilka salatahu hatta laqiya Allah wato Ali ibn Hussein yace tilka wancananka abin nan da aka ambata na kabarbari lokacin da zai yi ruku'u da lokacin da zai tafi sujada da lokacin da zai dago daga sujada da lokacin da zai tashi daga tsaye zuwa raka'a ta gaba wannan bata kasance ba ita ce siffar sallar shi har ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wato har ya bar duniya.
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة وحدثني عن مالك ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, shi kuma ya jiyo daga Yahya ɗan Sa'id, shi kuma ya jiyo daga Sulaiman ɗan Yasar, ya ce, Haƙiƙa ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam kana yarfa'u ya daihi fi salati, ya kasance yana ɗaga hannayen shi guda biyu a cikin sallah.
نعم وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف م. أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خ... نعم فيكبر كلما خفر ور... ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبه إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an ibn shahabin shi kuma ya jiyo daga ibn shahab an abi salama ta bin abdurrahman bin auf shi kuma ya jiyo daga abi salama ɗan abdurrahman ɗan auf haƙiƙa aba huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana yusalli lahu ya kasance yana yi musu limanci Mm.
a cikin sallarsu ta farilla Mm.
fayukabbiru kullama khafada wa rafa'a yana yi musu kabbara duk lokacin da zai yi ruku'u da lokacin da zai yi sujada wa rafa'a da lokacin da zai dago daga sujada da lokacin da zai dago daga sujada zuwa raka'a ta gaba Mm.
fa'idan sarafa, to idan ya gammala sallah idan ya gama wannan sallar, ƙala ya ce da su wallahi inni la ashbahukum bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi haƙiƙa ni lalle ni ne na fi muku wato kamar sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam wato sallar da nake yi muku irin sallar ma'aiki alaihi salatu wassalam ce Na'am.
na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر Mm.
كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع Mm.
نعم وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه هذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك
wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم an ibn shihabin shi kuma ya jiyo daga ibn shihab Mm.
an salim ibn abdullahi shi kuma ya jiyo daga salim ɗan abdullahi Mm.
anna abdullahi bana umara kana yukabbiru fi salati kullama khafada wa rafa'a Mm.
haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya kasance yana yin kabbara a cikin sallah Mm.
duk lokacin da zai tafi ya sunkuya ko lokacin da zai ɗago ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo ga- daga nafi a ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa kana idafta ta salata ya kasance idan dai zai buɗe sallah idan zai shiga sallah Mm.
rafa'a yadaihi yana ɗaga hannayen shi guda biyu hazuwa mankibaihi dabra da kahwaɗin shi Mm.
hakanan wa idza rafa'a ra'sahu min ruku'i idan ya ɗago kanshi daga ruku'u rafa'ahu ma duna zalika Mm.
wato yana ɗaga su koma baya da naɗazun نعم wato yana ɗaga su koma baya da kahudin shi نعم وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وحبيب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة Mm, قال فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Abi Nu'aym Wahab ibn Kaysan مم.
an jabir bin abdullahi shi kuma ya jiyo daga jabir ɗan abdullahi annahu kana yu'allimuhum takbira fi salati haƙiƙa jabir ɗan abdullahi ya kasance yana koyar da su مم.
kabarbari a cikin sallah wato yadda ake yin kabbara مم.
da kuma gurin da ake yin kabbaran مم.
Ƙala, Wahab ibn Kaisan ya ce, Fakana ya amurna an nukabbira kullama khafadna wa rafa'na. Wato Jabir ɗan Abdullahi ya kasance yana umartar mu da mu dinga yin kabbara duk lokacin da za mu sunkuya da lokacin da za mu ɗagu.
نعم Na'am.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة Mm.
فكبر تكبيرة واحدة أجزأته عنه أجزأت عنه ت- عنه تلك الس- نعم تلك التكبيرة Mm.
قال يحيى قال مالك وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جيو دغ الإمام مالك شي كما يا جيو دغ ابن شهاب أنه كان يقول حقيقة ابن شهاب يا كسانتي yana bayar da fatawa yana cewa idza adraka ar-rajulu rak'ata wato idan mutum ya riski limami da mamu suna suna cikin ruku'u fakabbara takbiratan wahidatan da ya zo shi sai ya kabbara guda ɗaya tal bayan ya yi kabbara guda ɗaya tal kawai sai ya ruku ajza'at anhu tilka takbira wato wannan kabbarar da ya yi ta isar mishi wato kabarbarin guda biyu wato ya jehi tsuntsu ne biyu da dutse ɗaya نعم wato ta isar mishi takbiratul ihram ta isar mishi at-takbiratu ila ruku'i نعم
قال مالك قال يحيى الإمام يحيى يتي قال مالك الإمام مالك يتي وذلك إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة wato wazalika wannan kuma jihun tsuntsubi da zai yi da dutse ɗaya idanawa bitilka takbira idan yayi idan yayi niyya da wannan kabbara tashi ɗaya da yayi idan yayi niyyar iftitah salati wato kabbara ta harama idan yayi niyyar kabbara ta harama da wannan kabbarar da yayi to a wannan lokacin ne za ta isar mishi duka biyu amma idan yayi niyyar kabbara zuwa ruku'u da wannan kabbara tashi to ya ɓata ma sallar tashi bai samu ta ruku'un ba sannan kuma ta takbiratul ihramin bai yi ta ba wasuila malikun an rajulin dakhala ma al-imami fa nasiya takbira taftitah nam takbira
takbira taliftitah nam takbira taliftitah wa takbira ar-ruku'i hatta salla rak'atan thumma dhakara annahu lam yakun kabbara takbira talik nam takbira taliftitah wala 'inda ar-ruku'i wa kabbara fi ar-rak'ati ath-thaniyati fa qala yabtadi'u salata صلاته أحب إلي ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تلك تكبيرة الافتتاح نعم وسئل مالك أن تنبي الإمام مالك an rajulin da khala ma'al imami dangane da mutumin da ya shiga sallah tare da limami wato dangane da mamun da ya shiga sallah tare da liman amma fanasiya takbirata liftitahi lokacin da aka yi kabbaral harama lokacin da liman ya yi kabbaral harama da mamu sauran suka yi kabbaral harama shi sai ya mance bai yi ba wa takbiratar ruku'i kuma bayan limam ya gama karatun fatiha da karatun sura da ya tafi ruku'u hallo ya manta bai yi ba takbiratul ruku'i kawai sai ya tafi ruku'u ba tare da ya ce Allahu akbar ba hatta salla raka'atan har sai da ya sallaci raka'a guda cikakkiya to bayan an miƙe an tafi raka'a ta biyu ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند ruku'i. sannan sai ya tuna cewa haƙiƙa shi bai yi ba kabbara ta harama sannan kuma bai yi ba kabbara lokacin da zai tafi ya ruku wa kabbara fi raka'ati thaniya to a lokacin da ya taso a raka'a ta biyu sai yayi niyyar harama sai yayi kabbara yace Allahu akbar al-Imam Malik yace yabtadi'u salatahu ahabbu ilayya wato ya faru sallar shi shine ya fi soyuwa zuwa gare ni wato ya sake niyya sannan kuma ya yi kabbara ta harama wannan shine ya fi soyuwa zuwa gare ni wato ya ɗauki waccan raka'a ta fari da aka yi tamkar baya na aka yi shi aka yi ta idan to wannan ita ce raka'a shi ta fari ya ce walau saha ma'al imami an takbirati liftitahi da a ce wato mamu zai yi rafkanuwa tare da limami mamu zai yi rafkanuwa wanda yake sallah a bayan limami zai yi rafkanuwa game da yin kabbara ta harama wa kabbara fin ruku'il awwali wato sai ya yi kabbara ta harama a lokacin da limami bayan hal ya gama karatun fatiha da karatun sura ya yi ruku'u kawai sai ya tana sai ya yi kabbara ta harama a wannan lokacin al'imamu malik ya ce ra'aitu zalika mujaziyan anhu ina ganin wannan aikin da ya yi ya isar mishi wato ya isar mishi a matsayin ya samu wannan raka'al idana wa biha takbirata liftitahi idan yayi niyyar kabbara ta harama biha da wannan kabbara tashi ta farko da yayi zuwa ruku na'am قال مالك في الذي يصلي لنفسه فينسى تكبيرة فنسي ده نعم فينسى ما شاء الله تكبيرة نعم تكبيرة الافتتاح نعم إنه يستأنف نعم صلاته قال مالك قال مالك إما في إمام في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون to shikenan qala malikun al-imamu malik ya faɗa fil ladhi yusalli li nafsihi cikin mutumin da yake sallah shi ɗaya wato cikin haƙƙin mutumin da yake sallah shi kaɗai a cikin gidansa ko a masallaci da ya zo shi saboda takima da al'amurra da shugulgulla sun mai yawa sun jibgu a kan shi kawai da ya zo fanasiya takbirata liftitahi kawai sai ya mance kabbara ta harama kawai da ya zo kawai sai ya fara karatun fatiha da sura ya yi ruku'u ya tafi sai daga baya tuna al'imamu malik ya ce innahu ya ta'anifu salatahu haƙiƙa wannan mutumin zai fara sallar shi ne zai sake wata sallah ne wannan sallar ba ta yi ba saboda taharimuha a takbir to shi bai yi takbiratul ihram ba ita kuma tana daga cikin rukunai na sallah wanda sai da ita ne za a gane cewa mutum ya shiga sallah don haka har yanzu yana na a matsayin wanda bai shiga sallah ba sai ya sake wata sallah al'imamu malik ya ce fi imamin yansa takbirata liftitahi cikin hukuncin limamin da ya mance kabbar harama kawai da aka zo bayan ladani ya tada ikama kawai liman da ya kikam a tsaye kawai gabaki ɗaya ma mun bayan shi suka tara ikama suka yi kabbar alharma amma shi bai yi ba kawai sai aka ja fara karatun fatiha hatta ya furuga min salatihi har sai da ya gama sallah da aka zo bayan liman ya tada bayan ladani ya tada ikama liman da ya kallaci alƙibla kawai kikam da ya kikam kowa sai ya kabbara da kanshi to su gani suke tunaninsu ko wani sabon wani hukumci ne sai bayan an gama sallah sai aka ce liman kai baka yi ba kabbar alharama to shikenan al-imamu malik yace ara an yu'ida to ina ganin cewa yanzu waɗannan in sallar azhur ce suka yi raka a hudu to sai sun sake wata hudu an gane ko wa yu'idu man khalfahu salata haka waɗanda suka yi sallah a bayan shi su ma sai sun sake sallah wato wannan abin ya shahe su wa in kana man khalfahu qad kabbaru koda waɗanda suke bayan na haƙiƙa sun yi kabbara fa innahum yu'iduna haƙiƙa suna sakewa sallah ne wato idan ya zamanto limami da ya zo shi bai yi kabbar harama ba mamu na bayan shi sune suka yi takbiratul ihram suka kyale shi kuma ya ci gaba da yi musu sallah a haka to bayan ya sallame za su ce to a tashi a sake wata sallah mun maka tasbihi mun maka subhanallah mun maka subhanallah baka hankalta ba ko takbiratul ihram baka yi ba har yanzu muna wajen sallah ne an gane ko alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik